بكلمات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليقم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بايك يوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدسة دواء وانا رانا يو شاترة وتر رمضان a hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha tara ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi wa alihi na afdal salatu wassalam dubu biyu da ishirin da biyar wanda muke kokarin fassara waɗansu ayoyi na cikin alkur'ani a wannan masallaci na zawiyar baban muna a unguwar wunce garin bauchi allah ya samu dace alhamdulillah kamar kullum insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu fara da amsa wasu daga cikin tambayoyi insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma sai mu shiga tafsirin mu kai tsaye insha Allah
assalamu alaikum warahmatullah wannan tace da fatan malam yana lafiya ina neman addu'ar malam da na al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam sau uku ina kokarin yin aure sai ya wargaje ko malam ban san dalili ba to amma wasu sun ce in je in nemi magani to na rasa dai ta ina zan fara sai nake so a mun a tayan da addu'a jiya mun amsa wata tambaya makamanciyar wannan kuma muka baya uwa shawara ga dukkan wanda yake neman aure da wacce take neman aure kwanaki mun faɗi addu'o'i da bayan Allah suke yi jiya kuma mun ƙara bada istikhara da manzo Allah yake abin da yasa ake samun tanawu'i na abubuwan addu'o'i da muke faɗa saboda mutum ya lura da wanda ya fi mai sauki wanda yake ganin zai iya sai to da ita ma idan ta saurari karatun jiya za ta ji cewa akwai istikhara da muka faɗa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum yana yi idan ta saurari farkon jiya za ta ji amma duk da haka da mu da yan uwa da ni da bakin yan uwa gaba ɗaya muna taya ta addu'a da ita da duk masu matsaloli irin nata da samari masu matsaloli masu son aure ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yassare musu duk wanda yake da wata bukata Allah ya biya masa duk wanda yake da wata damuwa Allah ya yi masa insha Allah sannan kuma kar ta damu da da irin wannan su da yawa mutum yakan takura sai ce an sa mun hannu an mun karbi ba wani sa hannu ki bar wa Allah lamarin ki mutum ya dogara da Allah dan Allah a daina kawo wani abu a zuciya ana an mun asiri a dukkan bar wannan ba cewa ake wai ba sihiri ba babu akwai gaskiya ne amma kuma mutum in kai imani da Allah Allah ya kan tsare ka daga wannan abu saboda asirin mai asiri baya tasiri sai da ikon Allah sihirin mai sihiri baya tasiri sai da ikon Allah to kai in ka dogara da Allah Allah ne zai kare ka ba kai za ka kare kanka ba to wannan shine magana ta gaskiya Allah ya sa mu dace amin don assalamu alaikum fatan malam yana lafiya ina jinin al'ada ne sai na ga kamar ya dauke sai na dauki azumi sai washe gari sai na ga ya dawo yaya wannan azumin nawa ya nan ko ya ɓaci?
wanda kika dau wanda ya riga ya dauke miki kan ai ya riga ya dauke miki kuma kin ga alamun daukewansa jini yana miki abinda malaman fikihu suke cewa talfiki kenan yana miki wasa ya je ya dawo ya talaffaqu biki to idan an yaka yin lokacin da ya dauke din nan kika ya azumi la ba su lokacin da kika ga ya dawo kuma shikenan sai ki ajiye wannan azumin sannan wanda kika yi jiya a lokacin da ya dauke nan azumin ki yayi na yau kuma baki da azumi har sai in ya ƙara tsaya miki gaba ɗaya insha Allah sai wannan yace assalamu zakin faida Allah ya ƙara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam baya ta ita ce ina cikin cin abinci sai aka kira as-salatu shin zan iya dainawa ko ko in ci gaba da cin abinci wanda yake cikin cin abinci lokacin sahur sai ya ji ana kiran assalatu to ka san wato wannan matsalar tana daga cikin matsalolin da muke fuskantanta yanzu saboda mafi wato babban abin da yake damu mu masallatan mu ba su da lokaci ɗaya na assalatu wannan zai iya kiran assalati yanzu ya gama can an jima ka ji wani ya kira assalati yau yau din nan ma yau yau din nan da asuba ina jin wani shi kan ma karfe 5 da minti 22 ya kira assalatu ina jin kiran asalatin karfe biyar da minti ishirin da biyu to a layalin ana dan samun canje-canje irin waɗannan ana to amma akwai hadisi duk da akwai magangana akan hadisin hadisin al-Imam Ahmad da Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku yazo yana cin abinci sai ya ji ladani ya yi kiran sallah manzo Allah ya ce kar ya bar abin da yake ci kar ya bar abin da ya sha yake sha har sai ya karasa to amma malaman fiqh sun tattauna idan kana cin abinci sai ya zama ka ji an kira sallah to ka lura shin alfijir ya fito ko bai fito ba idan alfijir ya riga ya bayyana komai an riga an gama to a wannan lokacin dole ka kula da cin abinci ko na bakin ka ne ka tofar saboda lokacin ka riga ka san lokaci ya riga ya kure idan kuma misali alfijir bai fito ba ko da yana kiran sallar zaka iya ci gaba da cin abincinka wannan ba matsala ba dan haka sai a lura mutane suna ana samun bambancin lokaci wannan kira a salatu wannan kira a salatu to ta wani waje zai iya zama sauki in ta can an toye ka sai ka bude ta nan shikenan amma dai kar mutum da duk abin da mutum zai yi inda hali ya zama da mutum ya dan san yadda zai yi kiltace lokacinsa ya lura da lokaci saboda azumi babban abu ne so ɗaya ne a shekara kar ka yi wasa da shi kuma ya zama na bayan azumi yana ce maka sai kayi kadai sai ka biya Allah ya kiyaye amin na kiran Allah ya ƙara kusanci sai da tambaya ta shine mahaifina ne baya baya da lafiya saboda lurar yana baya azumi saboda lurar rashin lafiya kuma ba gari ɗaya muke zaune ba kuma ya tsufa sosai ya zan yi gurin ciyarwa a ciyarwa ciyarwa yadda ake ciyarwan kowane mara lafiya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wannan in zai in mahaifinka zai iya biya kenan sai ya biya wa alal ladina yufiquna fidyatun ta'amu miskin wanda kuma ba za su iya ba sai su yi fidya su ciyar da miskini kowane azumi ɗaya da mahaifinka bai yi ba in kai ne zaka dauki nauyin ciyarwan a madadin sa za a ciyar da miskini ɗaya za a ciyar da miskinin nan muddin nabi sai kenan sayi hudu za a ciyar da wannan miskinin idan yanzu kuma misali mutane ba su gane muddun nabi ko ba su gane sa'i dan abu yayi maka sauki ciyar da miskinin nan me yawanci mutanen gari suka fice yanzu misali ka ce an fi samun a ci shinkafa da miya ko an fi samun a ci jollof ko a ci wani tuwo mai kyau abinda mutanen gari suke ci kenan ko to an samu malamai da suka yi rangwame zaka iya dafa wannan abincin idan ka dafa shi yayi kyau sosai abinda kasan zaka iya ci ba karkace wanda ba zaka iya ci ba lan tanalul birra hatta tun tunfiqu mimma tuhibbun abinda kake so kake ci to sai ka samu wani miskini wanda ka san bai da yadda zai yi da shi sai ka ciyar da shi ya ci ya koshi sha ruwa to shikenan washe gari ma ka yi haka har ka yi wannan kowane azumi ɗaya da mahaifinka bai yi ba ana masa wannan ciyarwa idan kai kana wani gari ne ba laifi ba ne yanzu duniya ta samu sauki zaka iya turo musu da kuɗin su su dinga ciyarwa in kuma shi mahaifin ya ba da dama ya ce akwai can wajen gurin kan da kake akwai miskinai ka ciyar a madadin sa shikenan labas mahallin shayi din da a ciyar da miskina shine da aka kowane azumi daya miskini daya kowane azumi daya miskini daya
na'am wani ce salamun Allah ya tsara lafiya da nisan kwana tambaya na malam mutum ne kullum idan yayi alwala ko zai yi sallah sai ya ji kamar iska yana fita mishi wato kamar alwalarsa ya ɓaci ko in yayi sallah yayi raka'a hudu sai ga kamar uku yayi ya zai a karamai mai ta waɗannan sun dauki hankali na tambayan yana cewa idan mutum yayi koyaushe idan zai alula sai ya ji kamar fitar iska a tare da shi sannan ko kuma in yayi sallah sai ga kamar raka'a uku yayi eh wannan iskan kawo shakku ke ko kwanto ya aure shi to wanda kokonto ya aure shi irin wannan abu mafi sauki duka dinga watsarwa ka dinga watsarwa kawai in ka ji akwai wanda ya yi kwanaki har ya bugo min yana ta kuka wallahi nace masa me na kuka kuma bawan Allah yace shi daga ya shiga yayi fitsari yana fitowa kawai sai ya ji kaman ga fitsari yana bin jikinsa yana ƙara daga yace abin yana damunsa shi kuma nace duk shedan ne yake raya maka irin wannan abu in ka ji irin wannan manzo Allah yake ka watsar shedan ne kawai kai tsarki sai ka ji kaman wani fitsari na daga shedan ne yake diga maka shi mance da shi kawai kai dai ka tabbatar ka yi tsarki sosai mai kyau in kai tsarki mai kyau sawan dan ka fita ko ka ji wani abu to wannan ba wani abu shedan ne yake raya maka ba wani illa bane kawai ka tashi ka je ka yi sallanka amma sai dai wanda kokonto ya aure shi irin wannan ana son ya zama da cewa koyaushe kuma in zai yi sallah ya dinga yin sallah da alola ma'ana ka dinga jaddada alola kada ya zama na kayi azahar kana wannan kokonton sai ka dole asar sai ka ce a to ai shikenan ina da alolan azahar dama already kaga alolan ta dan shiga halin rawa haka to dan haka sai ya zama na azahar asab asuba kayi alola azahar kayi alola la'asar kayi alola magariba haka isha'i haka kowace sallah ya zama na kana mata alola to kaga ya zaka rage karfin wannan kokonton kuma duk lokacin da ka ji wannan abin ka dinga uzu billahi ka dinga mancewa da shi kawai kan mance ka ji babu komai haka idan ma idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yace wanda ya ji kaman yayi tusa kuma shi bai ji wari ba bai kuma ji iskan fitanta ba bai kuma ji wari ba manzo Allah ya ce shedan ne kar ku damu kawai ka je kai sallanka annabi ya ce da sharadi sai dai in ka ji karan fitatta ko in ka ji warinta to kaga wannan abu ya tabbata amma in baka ji karan fitanta ba baka ji warinta ba manzo Allah ya ce kawai ka ci gaba da abin nan dinka bismillah na'am yace assalamu alaikum ya malam Allah ya kara lafiya da nisan kwana malam menene gaskiya akan maganar cewa yawon bakin budurwa yana kara karfin hadda shin a hadisi ne yazo ko a aya mu dai bamu gani a hadisi ba bamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba dan haka wanda ya faɗi wannan in yana da gurin da manzon Allah ya faɗa ka sai ya kawo kuma sannan muna kira irin waɗannan wazuzzuka a daidai a gaban samari ka je ka ce wani samari wanda bai da aure yawon bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda kuma ya zama yana makaranta yana son ya ci jarrabawa kaga ai sai je ya tato tsayayen bakin yayan mutane kaga ai ba daidai bane sai je ya tato tsayayen bakin yayan mutane ba daidai bane dan Allah wallahi irin waɗannan abubuwan akwai irin maganganun da bai kamata a dinga yin su ba haka da sauransu to amma dai wanda ya faɗa dai yana da shi zai kawo dalili ko idan ya kawo dalili shi kenan kuma dalili wanda yake sarihi bayyanan ne cewa manzo Allah faɗa ka amma da irin waɗannan wa'azuzzukan da Allah da wa'azin turmin nan ya kamata a daina su a daina su irin waɗannan wa'azuzzukan yawanci yanzu an fahimci samari musamman in ba su da aure suna zuwa wajen wa'azin nan in kana so yanzu ka zo ka sa qawaidi ka sa ahalari ko ka sa wani karatu mai amfani ko yadda tsarki ko yadda kaza duk ba za su zo ba samariyan gwamnati kowa zai kama gabansa ne kawai malam kai kullun kana ta koya mana tsarki amma kana son ka rike su to kullun ka zo ai wata yarinya wata budurwa yawun bakin budurwa to ba za ka ga suna ta tuttuɓo to ya zama ya kamata a raye zukatan samarin mu da mutanen mu da kowa da kowa da ilimi ba da irin wannan tsallake tsallaken ba Allah ya sa mu dace assalamu Allah ya kara wa malam lafiya zakin faida mutum ne yana da yara waɗanda suke a ƙarƙashinsa abin da yake biyan su na albashi na sallama baya isar su kuma shi ma ya sani sai suka rinka ƙara wa kaya kuɗi don su sallami kansu to shehu hakan ya halatta ko akwai laifi bai halatta ba ai mun ansa kwanaki duk wani abin da zai zaman to shubha dan Allah a famanin taqa shubahat inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad istabara li dinihi wa yardihi ko duk wanda ya guji shubha manzo Allah ya ce ya kubuta da addinin sa da mutuncin sa wannan abubuwan duk shubha ne kudin da kuke bayarwa baya isan ku ai sharadi kuka yi da shi kuka yi sharadi kuma kuka yi da kuka karba abin da yake baku daga baya kun ga baya isan ku ku gaya masa mai gida kara mana ya kara muku amma misali ku kara kuɗi akan kayan da ba naku ba ku sayar ba da izinin sa ba wannan abin shubha ya shiga ciki ya kamata jama'a su kiyaye babu kyau irin haka in wani abu ne manzo Allah yana faɗa almuslimuna ala shurudi musulmai kullum suna kan sharadin su ne to wani sharadi kuka yi da shi kun yi sharadi da shi cewa in kudin ku ya kasa ku ƙara yau in shine yazo ya ce muku to wannan abun na yin shi kaza ni dai ga yanda nake so na sayar amma in kun dan ƙara kun samu wani abu ba laifi wannan sharadi ne ba ku amma ba ku yi wannan sharadin da shi ba wataƙila bai sani ba saboda kudin ya maka kaɗan kuma ya za a yi mu gane kudin ya maka kaɗan zai iya yiwuwa son zuciyarka ne yake raya abin da yake baka yayi kaɗan in an je an samu wasu masu aiki irin ka sai a ga suna karban ƙasa da abin da kake karba so da ka dole mutane su kiyaye da Allah irin waɗannan shugoyi Allah ya taimake mu amin wannan yace salamu maulana barka da warhaka ya kake ya istihadi muna ziyara am dan Allah ina tambaya akan menene hakikar hukuncin maniyi wasu sun ce najasa ne wasu sun ce ba najasa ba maniyi hakikanin hukuncin sa najasa ne jama'a ku ji nan da kyau wasu sukan ce maniyi ba najasa bane duk da akwai sabani tsakanin malamai amma magana mafi inganci shine maniyi najasa ne sukan kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai tafi sallah nana Aisha ta ce nakan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai tafi sallah ga maniyi a jikin rigarsa annabi sai ya haka sai ya kankare ko kuma ya sa ruwa ya wanke sai ta ce ina ganin alamun wannan maniyin a jikin rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan wasu suke kafa hujja cewa maniyi ba najasa bane to amma wannan abin da yake ya jama'ar annabi ana sa shi daga cikin khususiyar manzon Allah idan ba ku manta ba wata tambaya da muka amsa cewa mai azumi zai iya sumbantan matansa nana aisha ta ce manzo Allah ya kasance yana sumbantan matansa amma sai ta ce wa kana amlakukum li irbi annabi ya fi ku mallakan kansa da iya rike kansa da gabas ba ka gane wannan sai zama to kususiyar su ce to wannan mani ma kususiyar su ce in ba haka ba me yayi hikiman in ba idan ta yanda za ku gane mazi da waji fa ba a musu wanka maziyi da wadiyi ba a musu wanka idan sun fita amma maniyi ana masa wanka idan da ba najasa bane sai a ce kai tsarki irin yanda kai wa maziyi kai tsarki irin yanda kai wa wali amma sai aka ce maniyi sai kayi wanka in dai ya fita sai kayi wanka to kaga maniyin nan kuma sawa'un ya fita ta saduwa gaba da gaba mace da namiji ne ko kuma ya fita sa saduwa a mafarki ne duka bayan da za a ce sai kayi wanka so don haka dai maniyi najasa ne dan Allah eh maniyi najasa ne da aka karka dauka riganka akwai maniyi sai ka ce bari in kankare shi ka wanke in kuma ya fita daga jikinka kuma sai kayi wanka duk wanda mani ya fita masa sai yayi wanka Allah ya sa mu dace amin sai tambaya na karshe ce assalamu alaikum kullum yan ahlus sunna suna zargin ku da bokanci ko tsubbu sai ku ce mana da bokanci eh sai ku ce muna muku sharri to yau na kai kanina wajen wani malami daga cikin malaman ku sai ya dauki alkalami yace ya miƙo hannunsa sai ya yi masa rubutu yace ya lashe wannan ba zargi bane a gabana akai kuma malam kaga wannan aibokanci ne kuma daga kuma daga kaga wannan malamin da irin gurin da yake ka san har mu'amala da aljinu yake yi wassalamu
a na karanta wannan tambayar da aka turo min dazu da na tashi da na ganta har na goge na watsa da ita saboda ban ga wani hikiman amfanin a amsa ta ba to amma sai na yi wani tunani wato shi bawan Allah da ya tambayar na farko yana da kyau a wayar masa da kai bayan an wayar masa da kai zai iya zama akwai abin da ya shiga kwakwalwarsa yake bata tunaninsa da kuma waɗansu ma wanda suke da irin tunaninsa su ji da kyau ƙila in sun ji wannan bayanin wannan bayanin zai taimake su yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka daɗe ana zargin 'yan ɗariƙa da cutar da su ta kan danganta su da cewa suna bokanci suna su bokaye ne su kaza wannan abubuwan izala ta ribaci kwakwalan waɗansu daga cikin samari da wannan abu wanda yanzu idan ka duba ana zargin mutane da bokanci alhamdulillah sai Allah ya kawo mu wani zamani sai ya zama da yanzu kuma akwai bokaye amma na zamani an fahimta akwai bokaye amma a zamanance bokayen zamani yau ba muna cewa islamic chemist babu kyau ba amma da wahala kaga wani wani dan dariƙa yana yin islamic chemist sai ɗaiɗai mafi aksarin su yanki zala ne in ka je zaka ji mutum ya ce zai baka magani akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce zai maganin da zai ɗauko maka zai jawo maka hadisi ga yanda manzon Allah ya ce wannan abin yana magani sannan ya baka hayaki ni na zauna da wani aboki na ne dan izala ne amma me kyan hali ikon Allah a dutsen tashi in naje wajensa sai yana shago sai kaga an kawo mai naira ishirin in an kawo mai naira ishirin haka sai ya ce malam muna so ai mana ga sai ya karba sai ya tofi ya yi tofi a cikin leda sai ya kulle sai ya bayar wani ma sai ya zo sana'ansa kenan a zo a bashi wannan a zo a bashi wannan da Allah da yan dariƙa ne suke yin wannan me za su ce musu bokaye za su ce musu ka gani sannan kuma za ku samu abubuwan da suke yi yau ce wanda yake mu'amala da aljanu su waye masu mu'amala da su waye masu yawan yin ruqiyan nan ne duk ba su bane kaga malami ma har wai kiran waya yanzu ake yi sai kaga wai wai ya kira aljani wai bari za wace za a yi mata ruqiya bari a kira aljanin ta waya saboda Allah to ka ga duk irin waɗannan abubuwan kuma ku ba mai iya ce muku komai an bar ku kawai kuna cin abincin ku islamic chemist din ku kowa ya tashi daktawa ne sai ya bude islamic chemist gurin neman kuɗi saboda sun gano mutanen mu suna da rauni irin wannan abin da yake damun mutane sun gano mutane suna da rauni mutum abu kaɗan zai same shi sai kasa tawakkali da Allah sai zo na zo a bani hayaki na zo a bani ka tafi asibiti ka je likita ya auna ka da Allah a gano me yake damun ka ba wani aljanin da yake damun ka typhoid ne yake damun ka kawai ka zo kana kana kana kana kuna wani ana samun kuna ku tafi asibiti a je a auna ku da Allah mutanen mu kuwa ya ku girma ka so yanzu shi wannan da yake maganan cewa ya je wajen wani ya ce masa boka yana daga cikin abin da da in mun zo muna karatun zauri a gida daga mun zo ba da man cewa a gaban mahaifina ne wannan in mun zo raban in mun zo raban gado a cikin iziya daga an zo wajen babin raban gado zaka ga sai a dauko allo irin allon kasa din nan sai a je maka ana maka haka ana jaddana maka wana wana kaza ga kaza ga kaza ga kaza wani wanda ya zo shigewa sai ya dauka bugun kasa ake koya maka alhali kai kuma raban gado ake koya maka rabon gado ake koya maka to irin wannan abubuwan shi yake damun izala dan Allah izala ku kwantar da hankalinku irin wannan kauyancin ya kamata yanzu ya bar cikin al'umma ya kamata kamar yadda kuka sani wa'azin ku irin na da yanzu ku da kanku kuna kiran kun girma wannan wa'azin malam kai su wuta kafarai mushrikai arna kuka gane cewa kauyanci ne to irin wannan zargi da kuke wa al'umman manzon Allah bokanci bokanci ko bari yanzu kai da kace ka je wajen malami sai ka je ka tarar da shi ya zama kace wannan malamin boka ne dan kawai yayi rubutu to na farko me kai ka gurin boka ai annabi ya tsine wa wanda ya je wajen boka annabi ya ce bai da sallan kwana 40 kaga na farko tsiwa ya shafi ka yanzu kai kanka baka da sallan kwana 40 abu na ɗaya sannan da ya kama nan kanin ka yi rubutu baka hana shi ba kana kallo boka yi bokanci baka hana shi ba kun ga irin wannan har ya lashe ma go kuma daga kaga alaman sa kaga alama yana mu'amala to waye ce ma dan an yi rubutu a hannu in ayatul qur'ani ya rubuta fa sannan kuma da kace malamin malamin mu ne me ya tabbatar malamin da ne me ya tabbatar ba malamin izala bane tunda izalan nan mu dai ni kaina hannun nan nawa ba zan kirga mutanen izala da ya musu rubutu suka sha rubutun sha ba wannan hannun da yana magana wallahi zai faɗa yaran gashi kun san mu dai mu a kusa da mu bakin kura zawiyar mu gidan shewa mina nan aka gida anan aka haife ma kai komai ga masallacin juma'a su babban masallacin su kenan da a garin nan to yaran su da yaran limaman su nawa muka yi wa rubutu in mun yi rubutu su zo su ce a ba su su sha nawa suka sha kawowa ban san adadin dan izalan da na rubuta masa rubutu da wannan hannun ba ina rantsuwa da zatin Allah to yau kuma shi na ga zo ka ce mun wani shirka dan ka ga yi rubutu saboda Allah ya kamata mutane su gane to amma abin da yasa da nayi tunanin ba zan bashi an ba yan uwa ku ji saboda kila wani ga waɗanda musamman yan boko da waɗanda ake rubutan su su ji da kyau idan wannan rubutu a tafin hannu dan an rubuta wani abu ko ayan qur'ani ko me baka san me aka rubuta ba baka gaya mana me aka rubuta ba ka dauki kai rubutun kawai kace a tafin hannu ya zama bokanci to lokaci ga wani abu da nake so zan karanta masa aran maka ya kuri mu karanta tsaf saboda wato kullum ana zargin mu ne kamata ya kuma mu dinga kare kanmu irin wannan ne take musu zafi mutum zai zo ya tabo ka sai ka tabo shi kuma sai kaga shine yake tabo raro akai yana wi wi wi kai kai ba ga da kaka kara kanka ka dan jefa so daya shikenan kuma ta kuma duniya wala ta kuma duniya zai ta tashi ta ki zama ka zage mu ka kafurta mu ka ce mana yan bid'a mushrikai ka halatta jinin mu ka zagi iyayen mu ka zagi shegunan mu mu in mun zo nan in mun dan zauna kawai muna dan yin magana akan kai kaji wani wa Allah na wallahi ko ka janye ko mu je kotu ko ka ya wala abun abun dariya Allah ya tawaki Ibn al-Qayyim al-Majirin Ibn Taymiyyah yana da littafi mai suna Zadul Ma'ad fi yadi khairul ibad a juz'i na hudu shafi na 328 zuwa 29 zuwa 330 ya kawo kitabun lirri'afi littafin haɓo idan mutum yana haɓo kun san haɓo ai in mutum hancinsa yana zuban jini sai ce ga magani ga abin da ya faɗa yace kana shekul islam ibn taymiya rahimahullah shi kuma ba ganewa ai kana shekul islam ibn taymiya shehin musulunci ibn taymiya ya kasance yaktubu ala jabhatihi yana yin rubutu a goshinsa shi wannan me yake yin rubutu a hannu to shi ibnu taymiya a goshi me yake rubutawa yana rubuta wannan ayat ta cikin suratu hud وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء قلعي وزيد الماء وقضي الأمر wannan ayat ta 44 cikin suratu hud idan ibnu taymiya hancinsa na zuban jini sai ya dauki alƙalami sai ya rubuta wannan ayat a goshinsa ibnu al-qayyim yace wa samituhu naji ibnu taymiya ya kulu yana cewa ka tabutu hali gairi wahidin fabari'a na sha rubuta wannan ayan a goshin mutum ba ɗaya ba ba biyu ba ya warke to yanzu idan wancan ya zama boka shi ibnu taymiya ne yake nan eh ai gaskiya ne ko ya rubuta ga aya a goshi sai ya ce fa qala sai ya ce wala ya juzu har ibnu taymiya ba da fa'ida yace amma bai halatta kitabatu habi damir ra'ifi a rubuta ayan da jinin mai haban ba bai halatta ba kama ya fa'aluhu al-juhalu kaman yanda jahilai suke aikatawa fa inna dama najasu domin jini najasa ne fala ya juzu an yuktaba bihi kalamun bai bai kamata a rubuta zancen Allah da jini ba to idan ka zo ka zargi yan dariƙa ka ga wani misali muƙaddara mu je taslimi da dal wanda ka gani dan dariƙa ne yayi rubutu a tafin hannu kai ga malamin ka yana rubutu a goshi me ya jawo shi kuma daga yana da annabi ne yace ayi in wancan ya zama boka shi kuma wannan ya zama bokeke ya zama boka yake babban boka to bari ku ji bayan wannan da ku ce ɗaya ko na biyu a cikin disem littafi sai ya kawo ya ce idan mutum na zazzabi idan kana zazzabi wannan ibnu taymiya ne yake bada bara a ibnu al-qayyim ne yake bada bara yace idan mutum na zazzabi yaktubu ala salati waraqatil litab ka samo takadda masu laushi guda uku sai ka rubuta a jikin wannan takaddan me za ka rubuta sai ka rubuta bismillahi farrat bismillahi marrat bismillahi qallat kun ji abu ukun nan idan ka rubuta su a jikin wannan takaddan takadda na ɗaya ka rubuta bismillahi farrat takadda ta biyu ka rubuta bismillahi marrat takadda ta uku ka rubuta bismillahi qallat sai yace idan ka ajiye su guda uku wa ya akulu kulla yawmin waraka kowace rana sai ka dauki fefa ɗaya wa ya ji alwa fi famihi mutum ya sa a bakinsa wa ya bitali uha bi ma'i sai ka haɗe ta da ruwa ka ji babban mu to shi wannan sai manya ba to mu ba mu sani ba wannan shi ne kenan laya ko to bokanci ne wannan ko ba bokanci bane a watakila za su ce sunna ne ku basu su amsa ku basu kila suna da hadisai da manzon Allah ya ce a yaka ku basu za su kawo mana hadisai haka ne ko na biyu kenan na uku ya ƙara kawowa ya ce idan mutum yana ciwon haƙori don haka yan uwa ku gane a daina yaudarar ku ana kafarta muku yadda rika ga shi a littafin gidansu ya ce in kana ciwon haƙori sai mutum ya ɗauki tawadarsa da alƙalaminsa ya kutubu alal kaddin ladhi yalil waja'a gefen idan haƙorin ta nan da yake maka ciwo ko ta nan gefen da haƙorin yake ciwo sai ka rubuta bismillahir rahmanir rahim قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون آية 23 cikin suratul mulk suka ce ka rubuta wannan ayan akan kumatinka in hakorin ta nan ne ka rubuta ayan akan kumatin wa in sha'a in kuma kaga dama ma mutum ya rubuta walahu ma sakana fil layli wan nahar wa huwa samiul alim aya ta 13 cikin suratul an'am ko ka rubuta wannan ayan ta suratul mulk ko ka rubuta ayan ta suratul an'am ai na zaka rubuta a kumatu to shi kuma wannan fa idan wancan shi ma ya zama boka wannan shi kuma me shi to kaga tun daga nan za ku gane hakikatan mutanen nan ba ilimi suke dora mutane a kai ya kamata su ji tsoron Allah ya kamata su ji tsoron Allah sannan bari ku ji akwai cewa da yake yi amsa na karshe da zamu bashi cewa da yake yi ya ga alamun wannan mutumin ma daga yanayin gurinsa yana mu'amala da aljanu mu'amala da aljanu shi yasa mutum ya zama mushriki to da duk masu yin rikiya malaman ku da suke kiran aljanu su gaisa da su sun zama mushrikai ai da aljanu suke mu'amala ko ba haka ba da aljanu suke mu'amala na je wani gida a digan yaya kawai da jini tarar da wani mala ya cika gemun sa ya zo zai rikiya yana zuwa daki ya zo ya ce yarinya tana tabari haka tana tabari yana zuwa wannan duk wani hoto a fitar da shi waɗannan hotunan duk gumaka ne na ce in juwa na ce dala kai abin da ya kawo kai za ka yi kai kawai in ba za ka yi ba ka tafi a ni ba zan yi rikiya na ce ka tafi kai ku ka ɗauki yarinyar ku kai ta asibiti typhoid ne yake damun ta wallahi kawai haka kawai ya zo zai takura wa jama'ar annabi to abin da zai ba ku mamaki cewa da suke yana mu'amala da aljanu ga ibnu taymiya ga ibnu taymiya da ya tashi cikin littafinsa na majmu'ul fatawa ya kawo cewan ga wani sarki yana prison an kulle shi a misira yana prison an kulle shi a misira kawai ce wasu mutane suka gan shi kuma a ƙasan dimishik garin dimishik yana nan yana taraba wa mutane abinci yana taraba musu alawa su suka je suka gaya wa sarki ga fa ibnu taymiyyah da aka kulle shi a ƙasar misira gashi anan da aka ja gaya wa sarki sarkin dimishik ya rubuta wa sarkin misira yace ka je ya aka yi mutumin da yake prison a misira muka gan shi anan da aka je sai aka duba prison sai aka ga ibnu taymiyyah aka tambaye shi sai aka ce ya aka yi an ganka a can an ganka a nan sai ce abin da ya faru shi ne wani aljani ne masoyinmu ne masoyinmu ne to sai ya mai da kansa iri na sai ya je aikin da nake yi na alheri sai ya je shi ma ya ci gaba da yi sosai wallahi yana nan bal ma da ya tashi ma a majmu'ul fatawan ma wani guri da ya tashi yana raddi akan masu yin istigasa ka kama sunan manzon Allah ko sunan wani shehi ka yi istigasa da shi ka nemi taimako ibnu taymiya sai yake faɗa yace so da yawa mutane sukan ganni na taho a cikin iska ina yawo a iska ku in sun kira da zan mun taimake su yace amma kuma basu sani ba inna ma huwa shaytanun tasawwara bi surati shaydan ne ya koma kamannin ibnu taymiya yana rubuce a ciki to kaga irin wannan da Allah abin da muke gaya muku kar ku dinga yin abin da za ku dinga jefa kanku cikin damuwa kuma an zo an ba ku amsa hankalin ku ya fi kowa tashi wai yana cewa in an yi magana wannan abun ƙarya ne ko ka janye ko mu tafi kotu to yanzu in janye misali littafin ne babu a karance
ba kotu ba mu tafi majalisar ɗinkin duniya mu je majalisar ɗinkin duniya a ce a kawo littafin gani a ce in kawo in babu su ma sun san akwai na su ma sun san akwai su ma sun san akwai da aka za ku karɓi gaskiya dan Allah ku karɓi gaskiya ku karɓi gaskiya dan girman Allah ku karɓi gaskiya ne yana gwada raunin ku ba ku da wani abu kawai saboda gazawa malamin ku kawai an zo an gwada jahilcin sa wallahi tallahi muka janye ba janye wanda zan yi magana tana nan ƙarya ne yana rubuce ne za ku goge littafin kuma in kun goge ba ku goge na gidan mu ba na gidan mu yana nan eh wannan shine magana Allah ya sa mu dace albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kar mu kallawa mu shiga karatu kar mu tsawaita a kansu ba sai amsa ya bayyana to shi ke insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه a dalla yan uwa kafin mu fassara wannan ayan akwai magana da aka yi akwai waɗanda suke zama a waje an ce sai su kwanta to kuma ga wasu suna tsatsaye su kuma suna son su zauna su ji duk da mun san kila mutane sukan dan zo su dan sheki fanka to amma dai za ka yi bacci ko ka yi a zaune ko kuma ka yi hakuri ka bar waɗanda suke so su zauna su zauna da Allah kara toshe guraren dan Allah Allah ya taimake mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala yace wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum azabun azim ubangiji tabaraka ta'ala yace wala takunu kar ku zamanto jiya mun yi magana akan ayoyi da annabi Allah yake mana magana cewa musulmai wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku kar ku rarraba kar ku rarraba wanda muka kawo bayanai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake gwada musulmai mu zamanto muna da haɗin kai kuma muka yi bayani haɗin kan nan baya nufin sai na bar manhaji na na san manzon Allah da nake kai wanda har abada ba zan taba barin sa ba kai ma kuma a ce ka bar manhajinka na wahabiyanci ba yanda aka ce ayi haka zaka iya yin wahabiyancin ka in tafi akan musamman zalla da nake yi dariƙa na abin da ya hada mu mu hada gurin gurin da kaga ina da kana da wani fahimta akwai wanda ka rike a cikin malaman ka in barka ka rike ni ma ka banni na rike nawa wannan shine maganar da ake yi ba yana nufin sai na bar abin da nake kai ka koma na koma kan naka ko kai ka bar abin da kake kai ka komo kan nawa ba to ubangiji shine yake cewa wala ta takunu kar ku zamanto kallazina kaman waɗanda tafarraqu suka rarraba a tsakaninsu waqtalaku suka sassaba min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan dalilai wanda suke gwada annabtar annabi da dalilai da suke gwada allantakan Allah tabaraka ta'ala wanda shi kadai cancanta a bauta masa wannan dalilan sun zo musu Allah ya ce waɗannan ula'ika kaga waɗannan lahum azabun azim suna da azaba mai radadi ma'ana su ne yahudu da nasara yahudu da suka rabu 71 nasara ta zamanto ta rabu 70 da biyu to ku kar ku zamanto irin su har ku zo ku rabu 73 kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya tsare mu na wa karon kallon يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله كيي الله تبارك وتعالى يقول يوم تبيض وجوه ranan kiyama akwai fusakun da zaka gansu sun yi haske wata suwaddu wuju akwai fusakun da kuma zaka gansu sun yi duhu didim wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira akwai fiskokin da zaka gansu sun yi haske waɗannan fiskokin za su yi tozali da ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma akwai wujuhun menene yawma izin alaiha gabara tarhaquha qatara waɗannan su kuma taswaddu wujuhun kenan fiskokin waɗanda fiskokin su zai yaske ƴan uwa su ne fiskokin masoya manzo Allah ku rike annabi ku rike annabi yawma tabyaddu wujuhun kenan wa taswaddu wujuhun ranan da fisakun makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi duhu fa amma allazi naswaddat wujuhum amma kaga waɗanda fisakun su suka yi duhu din nan akafartum ba'da imanikum shin dama ba kun kafirta ba bayan da kun yi imani dan haka fazuqul azaba ku dandana azaba bima kuntum takfuruna na abin da kuka yi a duniya na kafirci an samu riwaya daga an abi ghalib kala yace ra'a abu umamata akwai abu umamata al-bahili sahabin manzon Allah ne wata rana abu umamata al-bahili ra'a ru'usan mansubatan ala daraji masjid dimishq ya zo zai shiga masallacin dimishq kawai sai ya ga kayukan wasu mutane an yayyanke kawunansu da aka yayyanke kawunansu an sa su a bakin masallaci duk wanda zai shige sai ya ga wannan kawunan a yayyanke faƙala abu umama sai abu umama ya ce waɗannan kayukan da aka yanke ashe kayukan khawariju ne khawarij din nan fitinannu wanda manzo Allah ya bada sifansu za su zuwa ƙarshen zamani wanda suka yaƙi al-Imamu Ali fitinannun mutane sai ya gansu faƙala sai ya ce kilabun nayi waɗannan su ne karnukan wuta sharru katila su ne mafi sharrun wanda aka kashe ta ta adimi sama'i wanda suke karkashin sama sama ta yi musu rumfa khairu katila man kataluhu sannan duk wanda suka kashe shi shine mafi alkhairin wanda suka kashe saboda dama manzon Allah ya faɗa ya ce za a zo a samu wasu mutane a ƙarshen zamani fitinannu in ka kashe su kayi jihadi in sun kashe ka kayi shahada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun makara sai sahabin manzon Allah ya karanta wannan ayar yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun ila akhiril aya har zuwa ƙarshen aya ya karanta wannan aya qultu shi mai ruwayan Abu Ghalib sai ya ce qultu li Abi Umama yace sai na ce Abu Umama talbahili anta sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan hadisin naka ka ji shi daga manzon Allah ne qala sai ya ce laulam asma'ahu illa lam laulam asma'ahu illa marra aw marratayn aw salasan aw arba'an hatta adda sab'an ma haddastukum bi yace da a ce ma so ɗaya da ji ko so biyu na ji shi daga annabi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba har sai da ya irga su bakwai yana jin wannan abin daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai sama nazartar da ku ma'ana waɗannan kawariji din su ne wanda za su zama to fiskar su zai yi baki ranar kiyama sannan kuma mu'minai fiskar su zai yi fari waɗannan kawariji din kamar yadda yake al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar a cikin hadisan su da yawa waɗansu mutane ne waɗanda aka yi su daga cikin simar su simansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za su gansu kullun yuqatiluna alal islam duk yanda su suna cewa su musulmai ne amma ba su da abokan gaba ba su da abokan fada ce musulmai yan uwansu duk yanda suke manzo Allah yace za su yuqatiluna alal islam wai da una ubadal ausani ga masu bautan gunki da masu bautan wani abin da ba Allah ba za ka ga ba ruwansu da su su kullun suna yakan musulmai ne kawariji kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an raba ganima da annabi ya raba ganima wani mutum sai ya tashi da ya tashi sai ya ce wa manzo Allah idil ya Muhammad yace annabi Muhammad kai adalci fa inna hadhihi al-qismata ma urida biha wajhullah wannan raban da kai ba dan Allah kai wannan raban ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu Allah ya amince da ni in zama ni ne wakilin sa a doran kasa ku ba za ku iya amincewa da ni ba akwai ruwaya a sayyidina Khalid bin Walid yana gurin sai kullahi sayyidina Umar yana gurin sai ɗaya ruwayar ta ce ko sai na umar ko sai na kale ɗayan su ya zara takobi ya ce annabi banda in fille kansa manzo Allah sai ya ce da ahu kyale shi fa inna lahu ashaban wannan zai samu wasu ɗalibai da za su zo a ƙarshen zamani annabi sai ya bada sifan su sai ya ce ya haqiru ahadukum salatahu ma salati ɗayan ku in ya ga yanda suke sallah sai ya raina sallarsa zaka ga sun makalkala hannu anan ana rero kira'a ana kaza ana Allahu akbar komai dai bukari bukari bukari ya kiru ahadukum salatahu ma salati manzo Allah yace wasiyamahu ma siyami in kaga yadda suke azumi sai ka raina azumin ka inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi aka ce annabi yace yaqra'una alqur'ana zaka ji su gwanaye wurin karatun qur'ani amma manzo Allah yace wala yujawizu hanajarahum qur'anin baya shige makogaron su la in adraktuhum annabi yace da zan riske su la tulannahum qatla adin zan kashe su irin yanda Allah ya kashe adawa a wata riwaya irin samudawa al-imam muslim da al-imam ahmad duk sun- da da al-imam al-bukhari duk sun fitar da hadisin shi wannan mutumin kun san abun mamaki hadisin abu sa'id al-khudri wanda sayyidina ali ya turo wa manzo Allah da gunguman zinari da aka tashi ba da sifan mutumin da ya zo gurin annabi sai hadisin ya ce hadisin bukhari bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito yace fa qama rajulun sai wani mutum ya tashi ghairul ainaini mai kwarmin ido natikul jabini goshinsa kato haka kafsul lihiyati ya cika gemunsa mushammar izari ya dangala wandansa al-imam al-bukhari to wannan hadisin kai a mazaunin ka na musulmi mu ba mu ce wani ba ko ba gaskiya ba ba mu ce wani ba amma hadisin yana cikin sayyul bukhari wallahi yana cikin sayyul bukhari a duba a gani yana cikin sayyul bukhari ba guri ɗaya ba ma ya kai guri bakwai cikin sayyul bukhari yana cikin sayyul bukhari yana cikin muslim yana cikin musnadil imami ahmad ka duba sai ka gani tun daga sifan kuma an baka kaga sifan sa na halitta ga sifan sa iya karatu a wani ruwaya ma wanda ya zo manzo Allah yace yaquluna min qawli khairil bariya kullun zaka ji suna faɗan wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu da ahli sunna aru arubuce yake cikin hadisi to waɗannan su ne sifofin kawarijawa kuma sifofin nan yana nan daga nan har zuwa tashin kiyama za a yi ta samun su manzo Allah yace duk lokacin da wani kawan shedan ya fito daga cikin su aka kawar da shi to wani kawan shedan din ma sai ya fito to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa waɗannan su ne sharrul bariyati to shine Abu Umam al-Bahili anan yake cewa da Allah yace yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun ranan kiyama ranan da fiskan masoya manzon Allah wanda ba ta kafirta musulmai wanda ba sa neman jinin musulmai wanda ba sa kyaman musulmai yan uwansu ranan da fiskan su zai yi fari wa tabyaddu wa taswaddu wujuhun fiskan waɗanda suke kafirta musulmai suke bid'antar da musulmai suke mushrikantar da yan uwansu musulmai fiskan su zai yi baki Allah ya ce fa amman ladina tawaddat wujuhum kaga waɗanda fiskan su yayi baki Allah zai ce aka fartu ba da imani ku kuna cewa kun yi imani amma me yasa kuka kafirce fa zuqul azaba to yau ku dandana azaban Allah bima kuntum takfuruna da abin da kuke kafircewa yan uwa Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu dace akramaka Allah وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وأما الذين بيدت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ubangiji ya ce wa amman lazina biyaddat wujuhum amma kaga wanda fiskar su ta yi haske waɗanda su ne masoya manzan Allah masu kare alfarman musulmai yan uwansu masu bin Allah masu bin manzan Allah masu kaunan annabi su ne waɗanda ibiyaddat wujuhum fiskan su za su yi haske ranar kiyama Allah ya ce fa fi rahmatillahi wannan suna cikin ramar Allah kun san me ramar Allah ma'ana suna tare da annabi Muhammadu saboda manzo Allah shine ramar Allah Allah ya ce wa ma arsalnaka illa annabi ba mu turo ka ba sai dan ka zamanto rahama wa talikai to shine Allah yake cewa waɗanda suke fiskar su za ta yi haske fa fi rahmatillahi suna cikin rahaman Allah hum su waɗannan wanda fiskar su ta yi haske din nan fiha a cikin rahamar Allah din nan khaliduna za su dawwama Allah tabaraka wa ta'ala sai ce tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq ya rasulullahi wannan abin da muke gaya maka ayoyi ne na alqur'ani daga Allah natluha alayka muke karanta maka su dalla dalla bil haqqi da gaskiya wa mallahu yuridu zulman lil alamin amma ka sani Allah baya nufin ya zalunci ta da kai Allah baya nufin zalunci akwai abin da Allah ya haramta wa kansa yace kuma ya sa shi haramun ne a tsakanin bayi shine zalunci yace ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi Allah yace na haramta wa kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharraman na kuma sa zalunci ya zamanto a tsakaninku ku bayi haramun ne haramun ne ka zalunci dan uwanka haramun ne in zalunci dan uwana Allah ya mai da zalunci a tsakanin mu ya zamanto haramun saboda ya ce wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah baya nufin zalunci wa talakai sai Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa ila Allah turja'ul umur dukkan abin da yake cikin sammai da dukkan abin da yake kasai da wanda muka sani da wanda bamu sani ba da wanda muke gani da wanda ba mu gani duka waɗannan abin lillahi na Allah ne Allah ne mamallakin su tabaraka wa ta'ala wa ila Allah zuwa ga Allah ne turja'ul umur ake mai da dukkan al'amura abubuwa in sun dame ka fafza ila Allah tabaraka wa ta'ala kowa in wani al'amari ya dame ka ka koma zuwa gurin Allah ku tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radda manzon Allah ya je akwai kun san wanda suka karanta tarihin manzon Allah sun sa abin da ake ce masa amul huzini shekarar bakin ciki shekarar da masu ba wa manzon Allah gudumawa su biyu suke tsare shi daga wato suke tare mai sharrin da kafirai suke masa su ne sayyidina Abu Dalibin radiyallahu anhu da kuma wa da sayyidatuna Khadija radiyallahu anha to a wannan shekaran Abu Dalib ya rasu a wannan shekaran sai da tuna Khadija ta rasu manzo Allah sai ya shiga damuwa kwarai da gaske da manzo Allah ya shiga damuwa sai ya ce to ya ga mutanen Makka sun ki su karbi da'awansa ga cutarwa yau na yau daban na gobe daban manzo Allah sai ya ce to bari ya je Da'ifa Da'ifa din nan ya je ko zai tarar da yan uwansa a can za su karbi addini manzo Allah ya je Da'ifa abin takaici mutanen Da'ifa suka hada manzo Allah da wawayen yara suka dinga jifan manzon Allah har sai da suka faffasa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiki suka jajjefi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu bai yi wa sai na rasulullahi daɗi ba yana hanya ya dawo sai aka tarar da mala'ikan duwatsu Allah sai turo mala'ikan duwatsu mala'ikan duwatsu sai ce wa manzo Allah Allah ya turo ni ya rasulullahi ya zama da cewa duwatsun da suke nan din nan Allah ya ce suna karkashin umarninka in kaga dama mutanen da suka jefe ka din nan duka zan je in murƙushe su duka zan je murkushe su manzo Allah sai kalle shi ya murmushi sai ya ce jama'a na ne ba su san ni waye bane Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamuna Allah ka shirye mutane na ba su san ni waye bane sallallahu alaihi wasallam to bayan manzo Allah yayi wannan anan ne manzo Allah yake fadan addu'an nan da cewa wa ila Allah turja'ul umur annabi sai ya koma da al'amarin sa zuwa gurin Allah annabi sai yake fadan addu'an nan Allahumma ilayka ashku dafa quwwati wa illata hilati wa hawani 'ala an-nas يا رب العالمين إلى من تكلني إلى عدو يتجحمني أم إلى بعيد إلى عدو ملكته أمريام إلى بعيد يتجحمني ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات wanda dai wannan addu'a ne kama zuciya manzo Allah yana cewa Allah kai nake koka wa rauni na Allahumma ashku ilayka dafa quwwati wa qillati hilati da karancin wayona wa hawani ala nasi Allah wajen wa zaka tura ni zaka tura ni zuwa wajen abokan gaba na ne da suke neman raina ko kuma Allah zaka tura ni wajen bakin da basu wa ila aduwin ya tajabani an ila aduwin mallaktahu amri ko zuwa wajen abokin gaban da ka dauki mulki ka ba su su suke da mulkin gari sai yanda suka yi da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ta addu'a yayi ta addu'a ya mayar da al'amarin sa gurin Allah to sai sa ake son musulmi kai ma idan ka shiga wani abu kai tawassuli da annabi ka kama kafa da annabi ka mai da al'amarin ka zuwa gurin Allah tabaraka wa ta'ala to idan mutum yana mayar da al'amarin sa zuwa gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba zai kunyata shi ba cikin dukkan lamarin lamarinsa musamman ma in zaka tafi gurin Allah ya zama da ka kama kafa da zagi a fadan Allah shine Annabi Muhammad malamai suna cewa wa anta babullahi ayyu mar'in atahu min ghayrika yalla yadkhul manzo Allah kai ne kofan Allah da duk wanda ya je fadar Allah ba ta kanka ba to ya Rasulullah baya shiga fadan Allah mala'iku ba za su bar shi shiga ba in kana son Allah ya saurare ka to ya ganka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila Allah turja'ul umur kuntum khayra ummati
كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاتكون
ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun wato wannan aya tana magana akan falalan al'umman manzon Allah aka ce kuntum Allah ya ce kuntum ku al'umman manzon Allah kun kasance khaira ummatin mafi alkhairin al'umma duk halittar da Allah yake ya doron kasa Allah bai taba yin irin mu ba mu al'umman manzo Allah kuntum khaira ummatin kun zamanto wato mafi alkhairin al'ummatai ukhrijat lin-nasi wanda aka fitar da su dan su amfani mutane Allah sai ya ce daga cikin sifan al'umman manzo Allah tamuruna bil ma'rufi kuna umarni bil ma'rufi da kyakkyawan aiki watan hauna anil munkari kuna hana mummunan aiki wa tuminuna billahi sannan kuma kuna yin imani da Allah Allah sai ya ce walau amana ahlul kitabi da mutanen ahlul kitabi yahudu da nasara sun yi imani irin yadda kuka yi kuka bi annabi Muhammadu lakana khairan lahum da haka yafi zama musu alkhairi sai dai Allah ya ce kash minhumul mu'minuna daga cikin su akwai mu'minai wanda suka yadda su bi annabi Muhammadu wa aksaruhumul fasiquna amma mafi yawancin su fasikai ne sayyidina Abdullahi bin Abbas da Mujahid da aqiyatul ufi da ikrima da aba da arrabi' bin anas suka ce wannan ayar da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ku ne mafi alkhairin mutane da aka fitar dan ku amfani mutane ya'ani abinda ayar take nufi khairun nasi lin nasi ku ne mafi alkhairin mutane wanda za ku zamanto kun fi amfanin mutane wal ma'ana abinda ayar take nufi annahum al'umman manzon Allah khairul umami su ne mafi alkhairin al'ummatai wa amfa'un nasu su ne mafi amfani wa mutane linnasi ga mutane wali haza saboda haka ne ma qala Allah yace tamurunan nasa bil ma'ruf kuna umartan mutane da alkhairi wa tanhauna anil munkari kuna hani da mummunan aiki wa tuminuna billahi kuna yin imani da Allah to anan abin da zai ba ku mamaki idan ba ku mance ba kwanaki mun yi magana akan falalan al'umman manzo Allah ta lahira annabawa idan an zo lahira gaba ɗayan annabawa in Allah ya ce na aike ku al'umman su za su ce Allah annabawa ba su zo bana ba Allah sai tambayi annabawa kuna da shaida annabawa sai su ce eh Allah muna da shaida waye shaidan ku al'umman manzon Allah to wanne yana daga cikin falalan al'umman manzon Allah a lahira mu ne za mu shaida annabawa cewa sun isar da sakon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka Allah ya maida ku ummatan wasatan mu al'umma manzon Allah mu ne al'umma ɗan tsakiya Allah ya maida mu litakunu shuhada'a 'alan nasi dan mu zamanto masu shaida wa al'ummatan da suka gabace mu wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mu kuma manzon Allah ya zo yi mana shaida an sami ruwaya daga Muawiya bin Haidata an abihi daga babansa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yace antum tufuna saba'ina umma manzo Allah yace ranar lahira ku ne za ku cika al'umma saba'in Allah zai zo da al'ummatai al'ummatai saba'in to a cikin al'umma saba'in din nan mu ne al'umma na saba'in al'umma manzon Allah annabi sai yace antum khairuha duk al'umma saba'in din nan kun fi su alkhairi wa antum akramu ala Allah azza wa jalla tunda Allah yake halittar wasu mutane bai taba yin halitta masu daraja irin su ba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda wa muka samu wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulan mushi radiyallahu ta'ala anhu yana fada wa annabi yana cewa fa innaka khairun nasi min khairi ummati ila khairi maula qad auta mu'ammima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne khairun nasi ba duk cikin halitta babu irin ka min khairi ummatin ka zo daga cikin al'ummar da tafi kowace al'umma alkhairi mu kenan ila khairi maula qad auta mu'ammima manzon Allah ka kira a zo abu Allah tabaraka wa ta'ala fasuttal wara manzo Allah ka jagoranci halitta abdal ilahi kana kasancewan ka babban bawan Allah shafi'ana kai ne mai ceton mu li wal hamdi fi kaffaika annabi tutan godiya ranar kiyama tana hannunka ne a ala wa a azama ka ji mamakin girman annabi ka ji mamakin darajar manzon Allah sai al sai shehu yake cewa dan ka gane girman annabi da girman darajar sa dinnan sai ya ce bi zillika ya wil anbiya wa kulluhum duk annabawa a ranan ba su da wani inuwa sai inuwan annabi Muhammadu dukkan su inuwan manzo Allah za su shiga wa kulluhum dukkan su yaraka abal lil kulli annabawan nan suna kallon kai ne baban kowa a ranan sallallahu alaihi wasallam aufa kai ne mafi cika alkawari wa arhama kai kafi kowa tausayi fajahun ka haza shehu ibrahim yace to me irin wannan alfarma dai taka ya rasulullahi lam yajik an khadimi na san wannan alfarman ba za a ce tayi karanci ni din nan karamin kadimin ka ban same ta ba wa kullin shafi'an to annabi ka zaman to mun mai ceto bal ajirni takarruma ka zaman to ka cece ni kuma ya rasulullahi saboda karamci irin naka a nan gurin ibnu kasir kun ga ibnu kasir da ya ɗaya ne daga cikin malaman wahabiya yayi wata magana anan sai yake cewa akan falalan da aka jingina wa al'umma annabi sai ce wa inna ma hazat hadhihi al-ummatu qasbat sabqi ila al-khairati dalilin da yasa wannan al'ummar ta samu wato shigewa gaba ta zamanto cikin alkhairi babu wata al'umma irinta yace ta samu wannan ne bi nabiha muhammadin salawatu rabbi wa salamu alaihi ibnu kasir yace ta samu wannan ne saboda albarkan annabi muhammadu to yau ina ba su cewa annabi bai da albarka ga ibnu kasir yana faɗa duk darajar da muka samu mun samu wannan darajar ne saboda annabi muhammadu yace fa innahu ashrafu khalqillahi domin manzo Allah shine mafi daukakan halittun Allah wa akramur rusul shine mafi girman manzanni alallahi a gurin Allah wa ba'athahu Allah wa Allah ya turo annabi bi shar'in da wani irin shari'a kamilin azimin lam yutihi lam yutihi nabiyyun qabla ko lam yutahu nabiyyun qabla Allah ya turo manzon Allah da wata irin shari'a da ba a taba ba wani annabi ba kafin annabi wala rasulun minar rusuli ba wani manzo da ya samu wannan falalan da manzon Allah ya samu فالأمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما يقوم الأمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه أذا أدا ذاك سامع الأمة سيني أيكي da yawa a ba su lada kaɗan mu kuma a yanzu a zamanin manzo Allah sai mu aiki dan kaɗan sai a ninka mana ladan da wancan al'umman suka samu to an sami riwaya daga sayyidina daga Muhammad bin Ali wanda ake kiransa da Ibn al-Hanafiya yace ya ji sayyidina Ali bin Abi Talib alaihi salam yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da annabi ya ce uquditu ma lam yuqda ahadun min al-anbiya'i manzo Allah yace an bani abin da ba taba ba wani annabi ba fa qulna ya rasulullahi sahabbai suka ce ya manzon Allah ma huwa annabi me aka baka wanda ba taba ba wani annabi ba qala manzo Allah yace nusirtu birru'udi Allah ya taimake ni bin rukubi da tsoro idan manzo Allah zai yaki mutane to kafin annabi ya zo musu da wata ɗaya tsoro duk ya kama zuciyarsu duk shirin da suka yi ma sai kaga shirin ya karye saboda an taimaki an an an taimaki manzo Allah da jefa tsoro a zukatan makiyansa manzo Allah ya ce wa uditu mafati al-ardi duk wata taska da ka sani na kasa Allah ya bani shi ina masu cewa ba annabi ba zai baka ba to ku kudi tu mafati al-ardi duk taskan kasa da ka sani Allah ya dauka mu kullun suna hannun manzon Allah duk abin da kaga ka samu sai ya yadda wallahu al-muqdi wa ana al-qasim Allah ne mai bayarwa ni ne mai rabawa in bai raba ba in bai raba da kai ba baka samu ba in bai baka ba baka samu ba in kaga ka samu ya yadda ne in kaga ka samu ya baka ne sallallahu alaihi wasallam kudi tu mafati al-ardi manzon Allah yace an bani mu kullun kasa yace kuma wasu mitu ahmada ni ne ake kira na annabi ahmadu duk cikin annaba babu annabi ahmadu sai shi kadai manzo Allah yace waju ila turabu li da huran aka mayar min da kasa ko ina tsarkakakkiya wa al'ummata daidai ne yanzu za mu yi sallah ka ga dama tsaya a bakin hanyar na inda mashina suke shigewa ka ce Allahu akbar kai sallah sallah ka tayi ji manzo Allah sannan yace waju ila waju ila ummati khairul umami aka maida al'ummata ta zamanto ita ce al'umma mafi albarka duk al'umma babu irin al'umman manzo Allah daga ummu darda radiyallahu anha tace samitu abad darda yaqulu naji abu darda yana cewa samitu abul qasim sallallahu alaihi wasallam naji annabi Muhammad abul qasim yana cewa wa ma samitu yukanni qabla wala ba'da ban taba jin ana kiran wani da abul qasim ba kafin annabi da bayan annabi annabi yana cewa inna Allah ta'ala yaqulu inni ba'isun ba'daka ummatan Allah yake da Annabi Isa Annabi Isa bayan ka zan samar da wasu mutane in asabahum ma yuhibbuna hamadu in abin da suke so ya same su su gode min wa shakaru su ƙara godewa wa in asabahum ma yakrahuna in abin da ba sa so ne ya same su ihtasabu wa sabaru sai su nemi ladan haka a gurin Allah kuma su yi hakuri Allah ya ce wala ilma zaka same su kuma su ba masu hakuri ne can can ba fa wala ilma ba masu ilimi bane qala sai annabi Isa ya ce ya rabbi ya ubangiji kaifa lahum ya za su samu wannan darajar wala ilma wala ilma ba su da hakuri ba su da ilimi qala sai Allah ya ce uqudihum min uqudihim min ilmi wa ilmi Allah ya ce zan diba ne daga cikin hakuri na in ba su zan diba daga cikin ilimi na in ba su eh mu al'umman manzo Allah kenan sai sa zaka ga sai da rasulullahi a cikin alqur'ani Allah yana gaya masa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba ya rasulullahi falalan Allah akan ka tana da girma to haka dai riwayoyi sun zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi riwayar da zamu karanta na karshe riwayar sayyidina Umaru wata rana manzo Allah ya ce za a samu mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba sai dina Umaru ya ce fa halatta zattuhu fa qala Umar ya rasulullah fa halatta zattuhu annabi ne ka mana Allah ya kara mana yawan jama'an nan manzo Allah ya ce na roki Allah ya ƙara min jama'ar da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba akan dubu saba'in sai na Umar ya ce ya Rasulullah ya ƙara roƙa mana Allah a ƙara yawan mu manzo Allah ya ce na roƙa ya ce mai ruwaye ya ce ji sai na Abdurrahman bin Abi Bakr ya ce manzo Allah saboda fadin al'ummar sa annabi sai yayi haka kaman zai yi addu'a sai yayi haka sallallahu alaihi wasallam yayi haka ma'ana kawai an kwaso malam kai ka san girma haka da annabi kuwa girma haka na annabi bai da za ta kwaso duniya da lahira karanta wallahi manzo Allah ya haka kawai ya kwaso su sallallahu alaihi wasallam yace a gurin kai sai da sayyidina Abubakar yace sayyidina Umar a wata riwaya yace sayyidina Umar ka bari mana annabi yace yace bari ga muku bayan haka na yi muku alkawarin kamfata uku irin kamfatan Allah zai kamface ku ku tafi aljanna kamfata uku irin kamfatan Allah ya kamfatan Allah yake ba misaltuwa ai kamfata ɗaya ta Allah ta fi duniya da lahira da abin da yake ciki manzo Allah kuma da annabi ya kara zai kara sai sa nan za ku ga ake samun wasu malamai a tayirin su ibnu taymiya suke ganin cewa wuta za ta kare za a samu mas'alatu fana'in nari saboda suna ganin rahama zai yalwata rahama zai yalwata to da haka dai yan uwa wannan shine insha Allah mun taso zan gobe Allah da zamu tashi a layyar durukum illa azan insha Allah kuma muna sanar da yan uwa ga kwamiti da mun fara magana da su amma ban tabbatar musu ba amma dai insha Allah muna sa yanzu nan yau 19 ko to ranar 25 ne zamu rufe tafsiri insha Allah ranar 25 albarkan manzo Allah insha Allah ranar 25 saboda kun san tafsirin nan wallahi tallahi hana mutum komai yake komai in ka daidai kai ta hira da littafi to kuma gara ko ba ka bara ma to wallahi yana hana komai to kuma shi din ma ibada ne mun gode to amma kuma dai yanzu wasu suna nan suna ta addu'o'i da daddare suna da mu kuma an bar mu kawai kullun da littafi duk da shi ma ibada ne amma mu ma a dan rage mana ko kwanaki biyar din nan mu ma mu je mu roko insha Allah tabaraka wa ta'ala to in Allah yadda dai yanzu mun fara sanarwa ranar 25 biiznillahi kafin ranar za mu yi tijjibi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama da shine ranar da za mu rufe tafsiri Allah ya tabbake mu aka ranka Allah sai ayi mana addu'a to shi ke yanzu lokacin da mutum gobe in mun zo sai mu fara da shi insha Allah gobe akwai tambaya da liman ne akan batun salatin tasbih gobe in mun zo insha Allah za mu yi bayani akan بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين